بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, tara ga watan Ramadan, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha bakwai ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-kismul awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دار خيري أجيا أمبا من تابا من دوكو بياني نلسابن kwanukan kafa wannan runduna da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya yi wacce ta shahara da jaishi Usama a inda muka yi kure wajen ambatan kwanukan rundunan da kuma fitar rundunan zuwa fagen fama lissafin da mala yake mana shine annabi ya kafa rundunan kwana uku kafin ya fara rashin lafiya mana kwana hudu kafin watan safar ya ƙare kuma shi ya rasu sha biyu ga watan rabi'in al'awwal in kaɗa lissafi zai baka aƙalla tazaron kwanaki guda goma sha shida allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan shine tambihin da na so mu gabatar kafin mu ci gaba da karatu to mala yace wa bihaza da waɗannan bayanai da suka gabata tabtulu da'awar rafidi fi tathaqul sahaba anil khuruj wannan da'awa na wannan dan shi'a da yake cewa wai sahabbai ai ga sunan sun yi ƙasa a gwiwa ba su fita wannan yaƙi da annabi ya umarce su da fita ba. To, waɗannan bayanai da aka gabatar su kaɗai sun isa su bayyana wa mutane cewa wannan da'awa tashi ta banza ce. Bal inna ha za yi dullu ala sur'atin tithalihim radiyallahu anhu. Kai abin ma da ya faru ɗinnan da sahabbai yana nuna irin gaugawan sahabbai wajen bin umarnin annabi. li'amrin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin yadda suke gaugawan bin umarnin annabi wa zalika bi tajhizihim jayshan hakaza mala yace irin yadda suke sauri suke gaugawan tattara runduna a irin yanayin da bayani zai zo kaji halin da suke ciki da kuma yadda suka yi haka za kila kamar yadda aka ce inna qiwamahu thalathatu alaf maqatilin yanda aka lissafa waɗannan runduna sun kai kusan mutum dubu uku jama'a haɗa sojoji dubu uku a cikin kwana sha shida ba fa ƙaramin aiki ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan bayani ma da ce ka duba kitabul maghazi na alwaƙidi a jiz'i na uku lambar matsala ta 1122 da fatowar bari na ibn hajarin jiz'i na takwas shafi na 152 mala ya ce bi kulli ma ya taju ilaihi min ma'onatin kuma haɗa wannan runduna da duk abin da wannan runduna take bukata na ɗawainiya wa tadin da tattalin kayan fada fi khilali thalathati ayyamin cikin kwana uku suke wannan aikin alama hum fihi min faqatin haɗa da halin da sahabbai suke ciki a wancan lokaci na tsaban talauci bukata wa faƙarin da talauci wa hajatin suna cikin halin damuwa na matsanancin bukatan yadda rayuwar za ta kasance faradiyallahu anhum jami'an Allah ya ƙara masu habai yadda baki da Allah in kai mai kan gado ne in ga halin mutanenmu a yanzu in ka san yadda sahabbai suka yi ko wanda ake ganin shi mai addini da za ka ɗauke shi ka kai shi zamanin sahabbai da shi da su abu lahabu su abu jihal daɗe ne ba abin da yake ma addini sai ma dai kawai ya zama ma addini matsala ne ina fatan mun gano wannan da kyau kallo sa zama da yanzu wanda su ne ake ganin wai kamar ma suna yin addini amma an ka kalla abin da waɗannan suka yi ta ne waɗannan za ka fitar da su cikin addini isa jama'a in za mu tsaya mu yi addini da gaske ko mu ma tsaya mu yi addini da gaske harkan addini bai wuce sharan masallaci shin bai tabar ma ba wani ustazu ba zai wannan ba ina ga a ce je ba da ran shi za a jihadi a kashe shi takobin da zai je da shi ba ba fa sai mai za a ba shi zai siyo garkon da zai amfani da ita shi zai siyo silken da zai sa shi zai siyo dokin da zai hau da siddi da abincin dokin di shi zai yi sannan kuma abin da zai guzuri da shi zuwa yakin di shi zai yi sabon na abin da suka yi kenan yanzu fa na komo cikin gida ne mai magana waye a cikin kunan wanda zai ma addini wannan hidima sai a zagi sahabbai hankalinka ya ya natsu ko damuwa ba ka yi ba wanda na rantse da Allah ba za ku iya ba wanda za su iya cikin mu nan wajen bai wuce mutum biyu ko uku ba to cikin waɗancan tsinannin da ke zagin sahabbai ko tun daga shugaban sa kowa ba wanda zai iya ba wanda zai iya abin da waɗannan suka yi amma tare da haka wai waɗannan su ne abin zagi kuma a zage su kuma ka ji wai kai baka jin wata damuwa a ranka kun gano wannan da kyau ko ba ka da matsalan komi kwana uku sun shirya abin da za su yaƙi da shi kuma za fa su je ne ko su dawo ko ba su dawo ba in ma wani ya dawo to zai dawo da na ƙasa ne an cire mai hannu ko an cire mai ƙafa ko an mai raunin da in ya dawo gida zai ta jinya ne da haka zai mutu amma sun yadda amma waɗannan la'anannu kawai da haka suke zaginsu wanda nan suke zuwa zanga-zanga in aka turo 'yan sanda suka watsa masu tiya gas barkowa suke cikin raken mutane su karere su gudu mun gano wannan da kyau amma su sahabbai sojojin wata ƙasa suke bi su kure su kun gano wannan sojojin da ƙasa take ji da su wanda aka zaune da su a bariki aka yi train ɗinsu da makamai miyagu sabai za su su har inda suke su kora su to wai waɗannan ne abin a zagan maka shi yasa idan kana karanta tarihin sabai ko da irin yadda suke ƙoƙari ko wallahi malam sai ka ga wai kai wani irin ma musulunci kake yi in lokaci ya kai za mu karanta wannan tabakatul kubura ce ta ibn sa'adin malam ba yana cewa ibn sa'ad ya ce a cikin tabakatu ba wannan mujalladin gaba ɗaya na magana akan fil badariyin min al muhajirin wal ansar ga gawon da suka yi ko sai kai mamaki duk wanda ka je na rigima harkan addini ko wasu kuɗi ne yake sa ran za su fito a wajen ko akwai wani mukami da an miƙa mai to zai samu suna za a san shi to in bai samu ba ko bai samu wannan kuɗin ba ko kuma yake ganin wani ya tsaya akan hanya da waɗannan kuɗin za su zo yake hasashe to shi ne zaka ji babatin shi amma ba kan gina addini ba duk wanda ya zo ya ce yayi karatu zai hayaniya ka ce to wallahi ana gayyatar wani malami a can bayan madarkaci zai je to ba zai je ba dan ya san in yaje can ba wani sanata da zai san shi ko wani shugaban karamar hukuma ko wani dan majalisar tarayya ko na jiha ko ba su da wani babban mai kuɗi da zai rika da zakka duk shekara to can za a je a yi madaran karatun ne to shi karatun shi ba ana yake ba su sahabbai fa ba abin da ya dame su kaji su dubu uku a cikin kwana uku suka ba da kansu za su kuma duka tattalin sun ma kansu za su tafi tare da kuncin rayuwa da talauci da matsanancin bukata kuma suna da iyali da 'ya'ya da kowa fa kuma kafin su tafi kuma sai sun bar ma iyali irin wannan shirin inda za su ci su sha kuma matanka tana kallon za ka fita tana da yakinin ko ka dawo ko ba ka dawo ba ta sallama a dawo lafiya ‘ya'yanka haka uwakka da ubanka da ƙanninka da yayyanka haka jama'ar annabi in za mu komo mi makan mu faɗa ko to komo mi makan mu faɗa waɗannan in ba mi sa'a ba to za mu irin na ‘yan uwansa sabai da suka ce zahaba ahalu dusuri bidarajatil ula a waye gari abin da muke kuroto to da kururuwan cewa mu ma muna kai a waye gari ashe ba kan shi muke ba to mu ma kenan da muke kokarin dabbaka tafarkin su to na ga waɗannan la'annun da su kuma sun ci birki ne kawai zagi ne a bakin su yasa duk wanda ya san yana zagin wani dan uwan shi dena wallahi addinin waɗannan tsinannin ne kawai kake kokarin rayawa a cikin addinin musulunci kuma wanda billahi al'adun ba inda zai ci saboda Allah ce ka taballahu la'agliban na ana wa rusuli Allah ya sa mu dace wajazahum ala jihadihim wa husni bala'ihim fil islami khaira ma jaza bihil muhsinina addu'a malai masa yace Allah ya masa sakayya akan jihadinsu da ƙoƙarinsu. da mafi kyawun ƙoƙarin da suke a cikin musulunci irin yadda Allah maɗaukin sarki ke saka ma bayi na gargaru. Wa amma za'amuhu, amma riyawan da wannan la'anannan ɗan shi'a ya yi, cewa annahu kana fi jeshi Usamata Abubakarin wa Umar, waya cikin rundunar Usama hadda Abubakar da Umar. Bita'ayyina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama lahuma, wai annabi ne ya ayyana su ƙarara ya ce da su za a sun mata thakala anil khuruji ma'ahu sai kuma suka zuƙe suka ƙi fita tare da usama sanda usaman zai fita a shaida ma rundunar ta je ɗin kenan kuna fahimtar wannan shi wanda ya sa ƙin Allah a ran shi ku duk ƙoƙarin da kai sai ya ce waje kaza ka gaza duk abin da kai kamar makiyinka ne ko ruwan zafi ka afka ko sai ya tsunduma maka zagi ya ce kata da ƙura ko mai alaƙar ruwa da ƙura oho to ƙiyayya ta kai ƙiyayya kenan sabon nan fa sun je yakin nan shi wanda yake zagin nan tun daga kan shi har uban shi da uban uban uban uban shi na sama ba wanda ya taɓa jihadi amma kuma wai su sun je fa amma ko ya ce ba su iya ba yana zage su jama'a mu gane wannan ya kamata ku riga auna wannan rashin kunyan da tsiwon da ko wani kotu da za a zauna a hukunta masu irin waɗannan ko wallahi duk wanda ya fuskanci wannan kotun zai wahala ba a yanke mai hukuncin kisa ba kai ba abin da kai ma musulunci ba abin da kai wane yayi ko kuma sai koma gefe kana zagin shi mun fahimci wannan da kyau ko sai koma gefe kana zagin shi shi an ga abin da yayi kai din to me kai ga kalla sai ga ba abin da shi ya tsinana Allah shi kiyaye fa jawabuhu ansan da za a bashi annahu lam yathbut anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace bai tabbata annabi amara ababakarin an yal tahiqa bi jeshi usama ba inda annabi yace wai aje da wannan jeshi usama abubakar da umar su ciki ba inda annabi ya faɗi in kuma akwai ya kawo mun gano wannan mai kyau ko bal wala amara ghayrahu ma bi zalika kai ba su ba ma ba wanda annabi ya pointing sunan shi yace wani ka fita aje da kai ba inda annabi ya haka id lam yakun min adati kai wannan ma bai daga cikin al'adan annabi ayyana mutum yayin fita yaki idza arada an yujahhiza sariya annabi in yi nufin zai tura rundunan yaki aw gazwatan ko za a je babban runduna na yaki an yi ayyana man ya khuruju fiha bi asma'ihim annabi bai ayyana kowa da sunan sai ce da wani da wani da wani annabi baya haka in kuma akwai yakin da annabi ya taba fita ya ce da wani da wani da wani ku zo mu je ya kawo ƙarya ne babu wa inna ma kana yin dabu ashabahu li zalika sai dai yana kwadaitar da sahabbai na daban amana ya ce kowa ya fito ya kwadaitar da su ya zaburar da su thumma idza ijtama indahu man yaqumu bihim in sai gama tattaruwa gaba ɗaya sai annabi ya ayyana masu mun gano wannan da kyau ko ghardun ko bihimal ghad sannan sai ya ce ga inda za a sannan ayyana lahum amiran minhum sai zaɓi ɗaya daga cikinsu ya ce kai ne jagora sai ma fa sun gama taruwa gaba ɗaya annabi sai ya ce sun da za a misali sai kuma ya ce kai kai ne komanda haka annabi yake ba inda annabi ya ce da kai da kai ku je ku shirya ku fito in kuma akwai aikuna da littafin muna da shi ku faɗa ina ne ba sai a duba ba ba mana ƙarya in kai mana ƙarya za mu tuwon bayyana kai makareci ne mahala ce ya ƙula shekul islam ibn taimiyya rahimahullah innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama lamta kun min adatihi fi sarayahu annabi bai kasance cikin yaƙe-yaƙen da yake turawa ba bal wala fi magazihi haka ma cikin duk wani ma yaƙi kowane iri ne wannan bai daga cikin al'adan annabi an yi ayyana annabi bai ayyana kullaman ya khuruju ma'ahu fi ghazwin bi asma'ihim duk wanda zai je wannan yaƙin ya kira sunan wane da wane da wane da wane da su za walakin yin dabun nasa sai dai annabi yana zaburar da mutane ne na badaban aman mutlaqan kai tsaye kawai ce a fito ya kwadaitar da su fataratan ya'lamuna minhu annahu lam ya'mur kullu ahadin bil khuruj ma'ahu walakin nadabahum ila zalika wani lokaci suna fahimta wannan fitan da za a yi annabi bai nuna fitan na dole bane sai dai ya kwadaitar kama fi gazwatul gaba kamar yadda ya faru a yakin gaba wataratan ya amurun nasu bi sifatin kama amara fi gazwatu badarin wani lokaci kuma annabi sai amfani da sifa kamar yadda ya a yakin badar cewa an ya khuruju man hadara zaharahu duk wanda abin hawan shi ke kusa haka annabi ya ce ya fito mu ji falam ya khuruju ma'ahu kathirun min almuslimina a yakin badar wannan ya sa mafi yawancin musulmi ba su je ba kama amara fi gazwatu sawiq kamar yadda annabi ya faɗi a gazwatu sawiq ba da uhudin yaƙin da aka yi ne bayan Uhud, shi Uhudus Sawik, Allah ya kurje ma'ahu illa man shahida Uhudan, ya ce, Kar wanda ya fito wannan yaƙin sai wanda aka je Uhudu da shi. Wataratan ya stanfiruhum na faran aman, wani lokaci kuma ya ce, Kowa ya fito, wala ya azanu li ahadin fitta khallufi ba zai ba wani izini daga cikin sahabbai ya zauna bai fito ba, kama fi gazo ta tabuka, kama yadda aka yi a yaƙin tabuka. jama kun je inda manzo Allah fa yake wannan makaryacin yazo yana ga mutane maganganu na karerai kawai dan saboda shi yana son ya bi addinin Yahudawa shine ƙarya da cin mutunci masu mutunci walamma ammara usamata bin zaidin ba'da maqtali abihi yayin da annabi ya nada usamata dan zaid a bayan da kashe baban shi fa arsalahu ila nahiyatil adu ya tura shi wajen waɗannan makiya alladhina qatalu abahu wanda su ne suka kashe mai mahaifi limara ahu fi zalika min maslaha akwai abin da annabi ya kalla ne na maslaha naddaban nasa ma'ahu sai annabi ya zaburar da mutane su bi usama a tafi fandabba ma'ahu kuma sai mutanen suka zabara marragiba fi ghazwin duk wanda ya kwadaito zuwa yakin dukkaninsa suka fito warwiya anna umar kana mimman tadaba ma'ahu Umar na daga cikin waɗanda suka zabara suka kintsa suka fito, ko ma'ahula annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama ayyana Umar, annabi bai ayyana Umar ba wala gaira Umar ko wani Umar ba inda annabi ya ayyana ya ce Umar ko wani Umar ya fito. Ka karanta littafin min sunna mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai zuwa ɗari biyu da saba'in da tara. Jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko? haka ake bi in mutum ya magana ka bar shi ya gama hayaniyar shi ya sauka sai ka ɗaya bayan ɗaya sai ka murƙushe maganar da yake shikenan simple amma in ka ce za ka yi garaje ko sai a waye gari kai baka iya ba shi ansa ba ba a fahimce ka ba a fahimce shi ba mala yace fa nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yu'ayyin ahadan bismihi abin da yake son ku gane annabi bai ayyana kowa da sunan shi ba liltihaqi bi jeshi usman wai ya je ya haɗu da rundunan usman jeshi usama ya je ya haɗu da rundunan usama wa inna ma da'a ashabahu ila zalika sai da annabi ya kira sahabbai ne falta haka biljeshi kibarul muhajiri na wal ansar kawai a bisa zaɓi ne manyan muhajirai da ansar suka je suka haɗu da wannan rundunan nashi wa kana ko min baini ha'ula cikin wanda suka ansa wannan kira akwai Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu kama nassa ala zalika al-mu'arrikhun kaman yanda manya-manyan malaman tarihi suka ambata mun karanta ku kaman waqidi kaman ibnu sa'd a cikin tabaqat kaman imam tabari a cikin tarihu tabari da al-imam ibnu kathir a cikin al-bidaya wan nihaya da al'imamu zahabi a cikin siyar alamin nubala duk mun yi bayani a baya. Wata bata annahu fi man kharaja fi mu'askari Usama bijiruf sai aka bayyana cewa Umar na daga cikin wanda suka fita wannan sansani da Usama ya kafa a Juruf, sun ma'adar lil Madinati sannan ya dawo garin Madina ma Usama tare da Usaman. لما بلغه اقتدار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yayin da aka kawo wasu labari cewa annabi na gargarar rasuwa kama ta kaddama bi zalika naqalu an ibn sa'ad kamar yadda bayanin ya gabata da ibn sa'ad ya bayar karanta littafin ibn sa'ad shafi na 300 na at-tabaqat ko kuma wannan littafi shafi na 300 da makaranta a baya mala ya kawo bayanin da ibn sa'ad ya kawo a cikin tabaqat jama'a mun gano wannan ku kalli biyayya ku kalli biyayya jama'a duk mutumin da zai bi ta farkin sahabbai haka zai abdullahi dan umar ma ya girmi usama amma da aka nada shi aka ce shi zai jagoranci yakin jidi inda ya umar bi yake yi umar bai ce mun girme ka mun riga ka shiga musulunci mun riga ka kaza mu ne muka cancanta duk da faɗa wannan abubuwan ba jama'a musulunci fa irin wannan iskancin fa ba a yin shi kwata-kwata ba ma a san shi ba salab ba su san irin waɗannan abubuwan ba ina fatan mun gano wannan da kyau bai ma daga cikin da'abu salaf shi za za ku ta shan wahala da mu mu mun je ne malamai suka koyar da mu manhaji na salafiyanci to kuma shi za mu tabbaka duk wanda bai tsaya koyi manhajin ba ko wahala zai sha dan ba za mu daina tabbaka manhajin mu ba kun gano wannan an jima ma za mu ƙara yin wani kuma za ka zo ai kaza za ka yi ta shan wahala ne ina fatan mun gano wannan manhajin ko addini ne yin wannan tsarin da kake gani yake baka haushi ko to mu a wajenmu kaman sallah ne dan mun yi sallah ta bata maka rai ko ka wahala an ji ba za mu ƙara maimaita wata gobe ma za a yi jibi ma za ba za a taɓa daina ba to tsare-tsare irin wannan da muke kuke gani yana baku wahala ku ku kasa fahimta ku kun wahala ku tsaya ku fahimci manhajin mu in kun fahimci manhajin ko mun yi ba zai dame ku ba amma in ba ku fahimci manhajin nan ba ku Allah ya sai wata ni kun yi radda gaba ɗaya mutum zai je kawai an so cross a wasasa kawai shi ke ne ciya ba fasa musuluncin saboda me yasa ake mai laifi yanzu ka duba gani ana kallon umar ba a sa shi ba abubakar ba a sa shi ba umar usman ali duk waɗannan su abdurrahman dan au su khalid ibn walid duk ba a sa su aka ɗauko na da shekara sha nawa muka ce eh sha takwas ko aka sa shekara sha takwas na fatan mun gano wannan da kyau a lokacin abubakar ya ɗan shekara nawa sittin da nawa sittin da ɗaya umar na ɗan shekara wajen hamsin da wani abu duk ba sa su ba Allah dai shiryar da mu yasa in ba kai karatu mai yawa ba ko ka shiga tsakiyan wanda suke karatu ko sai sun wahalar da kai ka jira ka yi tukuna sannan ka shiga cikin wannan harkar yanzu inda lokaci zai bada abu da wannan abun ko wanda za ga wallansa Allah yawa da su ثم إن عمر رضي الله عنه بقي مكتتبا في جيش أسامة هكا عمر يزونا أما سيرسونين شنا ريجستا daga cikin rundunonin Usama, falon mastakhlafa Abu Bakarin yayin da awaifa wa amar bi masiril jaish ya ce rundunan ta tafi ya tura ta, yanzu al'amarin rundunan tana hannun wa yanzu, tana nan Abu Bakar ne, inda shi ne yanzu ya zauna a makofin annabi. barka ji tsari na musulunci ista'azana abubakar usama sai abubakar ya je ya roƙi usama an yi azinal umar bil baqa ma'ahu akan dan Allah ya bar mai umar ya zauna tare da shi li hajatihi ilaihi saboda yana da wani bukata a wajen umar kuje ba in kai ne kawai ka ce ai wa nawa ne ne mai kaza kawai wannan ɗabi'a ne ko na ‘yan mishan ba na musulmi ba ne musulmi yana bin due process ne shi sa musulmi duk ka'idan da aka sa a ko'ina ne bai wahalar da shi inda ke musulmi ne in kai ne zai ce ba ni shugaban ka ba na ma cire ka na sawa ne kai hankali ina ba ta mun gano wannan da kyau ba musulmi bai taba saba ma tsarin shugabanci ba bai taba yi ba jama'a ba a tawaye game da tsarin shugabanci a musulunci in ka ga mutum na sha'awan wani an sa shugaba ko na kwasan kashi ne yana kokarin yamma wannan tawaye ko billahi lazi ba khawarije ne ba taba sanin wannan matsalan ba a musulunci ba fa a bakin khawarijawa aka sani kuma suna annabi yace qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina Allah shi kiyaye فقال الواقدي واقدي yace wa masha abubakarin ila usama fi baitihi haka abubakar ya taka shugaban ƙasa ba ya je har gidan usama wa kallamahu an yatruka umar ya roƙe shi akan ya bar umar fa fa'ala usama sai usama ya ce ba matsala waje al yaqulu lahu azinta wa nafsuka ba? dan Allah usama ka ba da izini ne cikin daɗin rai fa qala usama na'am usama ya ce wallahi da daɗin rai ne ka karanta alwaƙidi a cikin littafin shi na magazi a jizi na uku lambar matsala na 1121 lamba na 1122 kun gano wannan da kyau ku don Allah ka lawo ka ji daɗi cewa Allah na ji daɗi wa yadhkuru at-tabari anna ababakar qala li usama lamma shayyahu fi khurujihi bil jaysh al-imam at-tabari ya ambata cewa yayin da abubakar ya gama kintsa Usama zai tafi ya raka shi, sai ce, In ra'aita an tu'ina ni bi Umar faf'al fa'adillahu. Mun gano wannan, ku ji wannan maganan fa. Abubakar ne ya ce, In ra'aita an ta'ina ni bi Umar, in kana ganin za ka bani daman Umar ya taimake ni, faf'al, kai haka fa'adillahu, ka ba shi izini ya tsaya ya taimaka min wajen aikin da nake yi. karin tarihu tabari a jizi na uku a shafi na 226 mala ce kama nassa ala hadha ghayru wahidin min al mu'arrikhina wal muhaqqiqina wanda dayawa daga cikin malaman tarihi muhaqqiqai sun tabbatar da wannan magana fathabata bidhalika anna anna iltihaq umar bi jaysh usama kana bi ragabatihi wa ikhtiyarihi shigan da usama umar yema rundunan shi ya shiga ne ba wanda ya ayyana sunan shi cikin kwaɗayin shi ne da san sheje wa anna khurujahu minhu kana bi talabil khalifa kuma fita da yayi daga cikin rundunar khalifa ne ya roko mun gano wannan kyau ko wa idnin li amirin sannan kuma shugaban rundunar ya bada izini fa ayyi lawmin ala umar radiyallahu anhu fi zalika don Allah me abin zargi anan amma kalle yadda suke zagin shi duk wanda ake zagi yanzu a duniya da sunan addini kowaye in ka aje shi ka aje masu zagin billahi da zai haka zaga zagin ya tafi kawai mutum ne lada ya mai yawa ya rasa yadda zai ya shiga wuta kawai sai je kama zagin wani kuma matsalan zagi ko ladan ka kike bayarwa kila ba maki Allah ya kaddar karshen wannan watan zaka samu wani daukaka kuma kai ta aiki kai ta aikin da wannan aikin ne za a biya ka ka samu wancan daukakan sai ka zagi mutane sai a kwashi aka ba su sai ga yadda za ka daukakan dama Allah madaukin sarki cewa me yayi me yace man amina salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun sai ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wallahi din me gulma sai ya shiga kuncin rayuwa saboda haka yi sallah za a baka tukwici za ka yi azumi a baka tukwici za ka yi karatun kur'ani a baka tukwici za ka zo majalisi a baka tukwici to in sun haɗu ƙila nan gaba za a kwaran yi maka wani damuwa sai ka zagi wani sai aka kwashe ladan da ke ɗamfar da wancan tukwicin in ba an kwashe ladan da tukwicin za a haɗa a ba wancan duka ba ki za kuke ganin kullum muke ta sama wallahi da tukwicin masu zagi ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace in ka ga mutum ba ka san shi ko ka san Allah ko ambaton sunan shi kakka da kai a bakin ka ka manta da shi kawai shine bahaushe ke cewa in ya rena kasuwa shi ko sautu bai mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum